بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق مدنية وهي اثنتا عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يؤمن يحدث بعد ذلك أمرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الطلاق مدنية وحيثنا عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا للنبي والكتاب لنا أنا مغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا magana da mu wani masu aure da sake-sake. Aure da rafi nabi sallallahu alaihi wasallam nafsihi wa tuqul ya mutalla sallama ayat ta fa gare shi ne. Inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaka hafsa bi inna umara. Ya taba sakin hafsa ya sai na umar. Wa tanda zalika na umara an sai wa sai na umar sanani fa sana ya kulu yake cewa ya wali halal kadabi. Law ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim khairan lama dallaka bintahum. sai sai da wani ke cewa a mutanen jajen kaɗawu a zama yi musu suna su kaɗawu ya ce kai mai yiwuwa mutanen su kaɗawun nan gaba ɗaya su ba su da kirki da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da yake a cikin su ba yadda za a yi zai saka musu yasu to sai abin ya dame shi wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya tana tara alaihi jibril يقول يريد أن يقول أن النساء لا تعذر معه امرأة إلا عائشة فتكون معه في لحاف واحد وينزل عليه جبريل وكان من يرى جبريل manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan idan jibril ya sauka to duk mata ba zai sa ba zai yadda wata mace ta kusace shi ba a lokacin zai ne sanar da su ya zo babu mace kusa da shi sai dai na na Aisha ita wani lokacin ma jibril ya kasance ya same su a cikin mayafi daya da ita da manzon sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa ma ita ta san jibrilu domin tana ganin jibrilu nan mun yara jibrila ba da sahabata kano ya rauna jibrila wasu sahabbai suna ganin jibrilu idan ya zo ya zo da surar mutum suka ganshi kamar yadda sai na ya ganshi a wancan hadisi na islam da iman da isa din wanda zai ra'au jibrila fi ayat nabi sallallahu alaihi wasallama kullum amu ba da zalika hatta aisha amiyar fi akhir umriha ya tara jibrila duk sahabbai da suka ga jibrilu a rayuwarsu a zamanin manzala sallallahu jibrilu ya sauka mutum ya ga jibrilu to karshen rayuwarsu duka makancewa suke yi hatta da na aisha ma karshen rayuwarta sai da ta daina gani saboda ta ga jibrilu wani abbasin wa ahadu min sahabati da abdullahi bin abbasin shi ma ya ga jibrilu da wasu a cikin sahabbai وجاء جبريل جبريل يا ذو فقال له عائشة عائشة تجي مزا يا جبريل قل لربك يا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باسم يا يا فتى da ya zo sai na na aisha take cewa jibrilu in ka koma ka gaya wa ubangijinka ya umarci annabin sai ya dawo da hafsa ma'ana bayan ya saya sake ta ka ce masa ya dawo da ita fasa ba jibrilu sai jibrilu ya tafi wara ja sai ya sake dawo وقال زيد إن ربك يأمرك بالسجاء يا فتى بنت أمرا فإنها قوامة صوامة wani ya mace sa'i ka bil jannati jibril da ya dawo sai ce ya ubangijinka ya rasulullahi ubangijinka yana umarta ka ka dawo da hafsa ɗakin jamana ka dawo da ita maganar sakin nan da ya zuba mu domin ita mai yawan tsayuwar dare ce ko mai yawan azumi ce kuma tana daga cikin matan ka a aljanna saboda haka duk matan da manzara su sallama Allah ya yi masa su matan sa a aljanna to ba wacce ya rabu da ita har ya yi wa fati sai wanda suka rabu duk wanda ya rabu da su to dama ba ma kansa bane wanda zai zauna a karaya faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallah ya dawo da ita wa qalat tusama a nan tusami aisha to dalilin wannan yasa hafsa tana girmama nana aisha وقال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى عائشه وقفنا لها تعظيما لها الا حسبه mata manzo da sallama yawanci duka duk wacce ta ga Aisha takan tashi ma ta tsaya saboda ta girma ma Aisha sai da sai sai da kuma Hafsa wa kada fara ha yawman wa ta ta yi mata magana sai ce ma balu ki kullun misali ya ibnu ta'ziman li illa anti me yasa ne in da zo duka mata annabi sallama ta ce suke su girma ma ni amma ke ba ta tashi قالت لي أنك بنت أبي بكر وأنا بنت عمر da take bintu abu bakar ke jara abu bakar ce ne wannan jar umaru ce kaga duka su yayan manya ne wakil ta na zaune tun da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan mu mata ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke matar manzala ce ne ma matar matar ce kana na na aisha ta ce haka ne walakin lamma dallaka rasul sallallahu alaihi wasallam ana da kai rasulullahi tabaraka wa ta'ala annabi yurajibuki sai da ce amma kuma a lokacin da ma'annabi ya sake ki sallallahu alaihi wasallama sai hafsa ai ni ne na aiki jibrilu ya je ya gaya wa ubangiji ya umarci annabi ya dawo da ke fasarar ta ibu ha kama ta ibu laha sayar nisa'i to daga nan shi kenan ita ma suka fara da ta gaya mata wannan to daga nan ita ma dai ta shiga sauran sauran mata هذا في قضية التحريم التي تقع في سورة وأن قضية حرم تمشي والذي زي زنان قبا التي بعد هذه تراول الأمر أتانا لك رسول صلى الله عليه وسلم عصد بنت عمر بنت عمر وبعد ذلك أمره الله بمراجعة فرجع قضية تفاو har dai mana sakin sai da hafsa da ya faru kuma daga baya manzo Allah ko wani ya umarce shi ya dawo da kuma ya dawo da Allah ya ce ya ayyu annabi ya ya kai wannan gogon annabi idan lakum nisaa idan za ku saki mata arakum talaka ko annabi za ku saki mata wa dalliku hunna li iddatihinna ku sake su yadda za su samu su fara idda ma'ana kar a sake da tana cikin al'ada in tana cikin jini aka zake da ba za ta san lokacin da za ta fara idda ta albidori lam ta masa lam ta masa bihi a zake ta cikin tsarkin da ba ba a kusance ta ba a talaku bil haidi da lakun bid'ati saki a cikin haira saki ne na bid'a yani kan aka aka yi saki da saki yayi amma da na bid'a ne ba na sunna ba tumsikuha karike mace a ta da hira sai ta yi haira wata da hurra hakan ma masarha fiha sai zarkin da mutum bai kusance ta ba to ya rasa sai ya sake ta sannan fadul lahu walidatan in za a sake ta kuma a sake ta sake daya wato fadul rijadu kuma daga sakin ma mutum ya niyya lalle in dai har abin da yake ji ya raba ko kuma ya daidaita da ita zai dawo da ita wannan shine sunna kuma dokon an shirya shahidai ala annaka turidu rijata idan mutum ya saki mace kuma yana so ya dawo da ita to ana so ya samu shaidu guda biyu ya tsaye da su shaida cewa na dawo da wance saboda kar su gamsu suna mu'amala ta aure su dinga cewa to bayan ya sake ta kuma yanzu ya kai kuma ya koma yana yake ta mu'amala da ita saboda kada zargi ya shiga wani dole ka dalaka ta wahidatan ko inda dalkatan wahidatan dan ka saki masa saki daya la ka sirru rijata ba ka nufin za ka dawo da ita to wannan sakin ana cewa ka ba zai da alƙalin ba'ina wannan saki ne mai ne zatarwa akwai irin wannan saki sakin mutum ya ce ya sake ta amma ba ba zai dawo da ita ba to shi kenan wannan saki ne ba'ini to sai an sake daura aure sannan ta dawo sannan kuma haka kuma saki na kul'i ma'ana saki wanda mutum ya ce sai ta biya shi ko kuma ta ba shi kudin ta biya shi kudin da ya kashe na aurenta ya sata ta biya wannan kudin aka je gaban mai ƙari aka sa masa wannan kuɗi ko kawansu ko wanda suka gaza ko wanda suka fi dai duk yadda aka yi dai ya dai sa ka tabiya to ita ma in dai aka sake ta ko tana cikin idda ba za a dawo da ita ba sai an sake daura aure to shine wani zada lakka salasan idan aka sake ko kuma za rulle ka salasan idan aka sake ta sake uku ba za ya juru ko kuma in ka sake ta sake uku wani zada lakka salasan ya juru an tankiya ha fara ya juru ka fara ya juru an tankiya ha ta tankiya zaujen gairaka idan mutum ya saki mace sake uku to haramun ne ce zai da sake aurenta sai ta je ta auri wani wata mata da aka sake sake uku zamanin mafala sallallahu alaihi wasallama da ta je ta yi aure da ta yi aure ta kashe wannan auren ya mutu na biyu sai ta dawo tana so ta koma miji tana farko sai ta bai tambaye ta kin sanu da shi ta shi a ba sanu ba ta shi a ba za ba za ki koma masa ba hatta ya zo ga usaira ta kai wata zo ki usaira ta ko eh sai dai kin dandane shi ya dandane ki ma'ana sai kun sadu in dai aka yi aure babu saduwa to ko an wannan auren baya halatta matar da aka sake ta saki uku na shine fatara ke zaujen gairaka wa ahsul iddata ku kiyaye kuma idda ita iddar mata kashi kashi ne a dama idda wanda talaka da yadda rabbasa bai yawan sai da salasa da kuru'in alaji matan da aka saka za su zauna su yi jini uku ko kuma tsarki uku wannan sabari ne na sabobi masabar ban maliki dai ya ce shi tsarki za a yi guda uku ma'anar tsarki ta yi haira haira ta kare ta samu tsarki zai da girka ta sake wani in ya tsaya ta sake girkawa in ta yi na uku ya tsaya shi kenan ta yi jini uku ta yi tsarki uku kenan sannan za ta halatta wani ya aure ta su kuma masabar ko hanifa su ba ce da jini ake amfani in kuma da jini ne to in ta yi jinin farko ta ga jini ya ɗauke da za ka yi jini na biyu ɗauke jini na uku ko bai ƙare ba za ta iya ɗaura aure tun da jini aka ce kuma ta jini uku to ganin jinin nan wasu wata mace inda al'ada yadda aka saba ba shiki ba komai to yawanci duk wata suna yin wannan jini to kaga in duk wata mace dama tana yin jini kuma ta san iya kwanakin da take iya jininta to idan wannan wata ya so ya kare ta yi jininta ya kare wani watan ma ya sake zuwa ta yi jininta ya kare wani watan ma ya sake zuwa shi ke ta samu jini uku sai ta yi aure to wata kuma jininta baya zuwa da wuri sai ya shafe watanni sannan ya zo sau ɗaya akwai wacce take wata uku ba sannan ta yi jini ɗaya ko wata biyu sannan ta yi jini ɗaya to in wata biyu take yi da ita kuma sai ta yi wata shida domin jini ake bi ba wai watanni ake girgawa ba sannan kuma yawa sannan wata kuma za ka samu ita kuma jininta yana dawowa da wuri ma'ana idan ta yi jini daga bayan an sake ta sai ta ga jini jinin misali ya zo ya wuni sai ya dauke ai za ta girga shi ta girga shi bayan bayan da kwana sha biyar sai wani jini ya sake dawowa to inda ya wuce shekara kwana sha biyar dai to wani jini ne ba wancan bane shi ma in ya zo in ya so ya zo ya wuni kaga ta samu jini biyu in ta ƙara kwana sha biyar ta sake wani jini kaga bai tota ɗaya da kaɗan ba idan da ya ƙare mace mai ciki ita kuma sai ta haihu ko kwantashin ciki ne in cikin kwantashe ne to za ta tsaya ta saurari kwantashin ciki sai ya gama lokacin kwantashe ya kan shekara ya kan shekara biyar sai ta jira shi har shekara biyar din ba a haife shi ba ma'ana bai tashi an haife shi ba to an tabbata ba ciki ba ne rashin lafiya ne sai ta yi auren ta to suna nan dai ko ko wa'anne ne wa'anne ne da yadda al'adar su yake ba ba ba watanni ake girgawa ba wadanda suke girga watanni mutum biyu ne da mace tsohuwa wadda ba ta yin al'ada ta wuce haila to idan aka sake ta dama wata uku kawai za ta yi za mu zo tana cikin wannan wannan sura ko kuma karamar yarinya aka yi auren ta ba ta bi shekara sha biyu ba ba ta ma fara iddar ba ta ma fara hailar ba sai aka yi auren ta kuma sai aka sake ta har aka sake ta ko ba ta fara yin hailar ba to ita ma in ka sake ta in ta yi wata uku shi kenan ita ma iddata ya kare wa hasul iddata ku kiyaye iddan nan iba zuwa ku kiyaye ta yusuraji'u qabla faraqiha kar ku dawo da mace ba kafin idda ta kare saboda in kuna son dawo da ita ma'ana idan ka sake ta saki irin na sunna ne ka sake ta a cikin sarkin da baka kusance ta ba sannan kuma ka sake ta saki daya to idan tana cikin iddar ta kafin iddar ta kare sai kaga abin da kake jin ya tafi ma'ana dai a ƙarshe zama shari'a ta ce idan aka saki mace ba a so a kore ta ta tafi gidansu ai za a kusa ta mutane da yawa a'a mijin ya sake ta ita kuma ta san sakakkiya ce sai mijin sai ya ware mata ɗakin ta zauna zauna a ɗakin ta fara idda shikenan tana nan tana ta iddanta ta san abin da ya haɗa su idan ƙoƙarin gyara shi ma yana ƙoƙarin saukar da zuciyarsa a hankali a hankali a hankali tana ɗakin ta mai yiwa ba wanda ya san an sake ta mai yiwa kuma an san an sake ta amma dai ba ta koma gida ba to kafin inda ta ƙare shike nan sai su koma kaga shi kenan an huta amma da koran ta kai ta koma gida to idan ka koma kace yanzu kai bijinka ya sauka za ka mai da ita iyaye sai suke so za su bai sauka ba ba za ka bayar ba ko kuma idan ka samu idan bijin na ku bi shi wani hayihi hannun da Allah ya hana a hannu wala tu la tu kai zuhun na mai buyuti na ka gani Allah ce kar ku fitta su daga dakunan su don an saki mace kar a kore ta in dai gidan naka wadatacce ne kana da bangaren ka ka bar ta inda take in kuma ka ga inda take kana bukatar wannan wajen to kana da wani ɗaki ka tura ta wancan ɗaki ta dai zauna a gidan ta zauna ta inda ta gida shine shari'a eh wannan wanda ake yi yanzu a sallame su a kore su al'ada ce ba shari'a ba kar ku fitta su min ku yuki na daga dakunan su ku ba su yi da dakin su wala ya furujina su kuma kar su fita kar su fita su ta yawo illa an ya tina bi fa'idatin mubayyinatin yawa ba za a fitta su ba tunda ba fitta su ba mijin zai dinga sama a sama mata mata za ta dan taimakawa rayuwar ta na shi da sha ta zauna illa an ya tina bi fa'idatin mubayyinatin sai dai in sun zo da mummunan aiki idan suka zo da mummunan aiki na kaza a fita zuwa ta yi musu hukunci fa ya furujina nan kam za su bi dade iqamatul haddi alaihinna idan suka aikata zina to za a je a yi musu haddi don haka dole za a fita ita ba za a fata da hakki da za a je a kai ta wajen alƙali a yi mata hukunci wa tilkal mazkuratu waɗannan ababen da aka ambata hududul lahi iyakoki ne na Allah wa man yata'adda hududal lahi duk wanda ya ketara iyakokin Allah fa qad zalama nafsahu ya zalunci kansa ne ba a zalunta Allah mutum ya ketara iyakar Allah to shi ya zalunci kansa saboda wahala za ta koma gare shi li'annahu arabaha ya bijirar da kansa ila iqabillahi zuwa ga azabar Allah la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amran me yasa aka ce kan abin da su a basu su yi idda a dakin su Allah ya ce baka sani ba la'alla Allah yuhdisu amran mai yiwa Allah zai samar da wani lamari ba da zalika talaqi bayan ka sake da din Allah ya sake dawo maka da sonka sai ka ji kana kaunarta kana sonta tana dakin da ka ga shi kenan ba za a sha wahala ba sai shirya sai a sake dawowa to amma in aka riga aka sallame ta koma gida to kaga kirki ya ya girma kenan ya zama tsakanin iyaye ba ma ma su ki dangi ma su shiga da sauransu na'am amran am shine amrul lahi ubangiji zai samar da wani lamari bi an tukulaka wahidatun ko kuma tuna da wahidatan kai ka sake ta sake daya wata mirri ne ta kai niyan kada kana so ka dawo da ita لأن الإنسان ينغب ويظن أنه فرغ من المرأة mutum wani lokaci zai fishi fishin sai ya tashi ya ji ai wannan matar baya sai ya sake zama ne ta haka bada haka yake ji a lokacin sai ya sake ta bayan ya sake ta wa ba da haza turaji'uhu mahabbata daga baya kuma sai son ta ya dawo masa sai in son ta ya dawo masa yana sai ya dawo da ita inda ya kore ta ya zai yi to shine Allah ya shirya wa mutane da za su yi cikin sauri la tadri ma za ya hadu su izan baka san abin da zai faru ba fadan liktan ka kan wahida da za ka saki mace sake ta sake daya shi ne kar kuma ka sake ta saki uku ka so ta ta so ka bai da bai da za ku dawo inda an ce sai wani ya aure ta to wani ya aure ta lalle ne ya sake ta ba mamaki ya aure shi kan shi kenan ta ya samu mata sai ya rike ita ma ta shi ai yanzu ta samu miji kaga shi kenan ta ta bar mutum kenan to saboda haka sake ta saki daya duk fishin da mutum yayi kare wuce saki daya ya sake ta saki daya inda hali ya bata ta zauna a ɗakin ta to har su shirya
وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا wai za ba ranna ajala hunna idan ajalin iddan ya kusa ba wai ya kare ba inda ta kare ba dawo da wata idda ya kare da za ta sake daura aure amma inda idda ba ta kare ba saki daya aka yi tana cikin idda ta ga jini daya ko biyu na uku dai bai zo ba shikenan mutum ya ga dama ya ga zai iya dawo da ita shikenan zai ya dawo da ita shine bai za ba ranna ajala hunna idan suka kusi suka kusanci ajalin iddar ya kusa karewa shi ne ƙarar na yin gida a iddatihin na sun kusa su gama iddarsu to ku mazan Allah yana umarta ku ba amsi ku hunna bi ma'rufi in ka ga zaka iya dawo da ita ka zauna ba shuta ba shutarwa to shikenan ka dawo da ita shine mai an turaji hunna ku dawo da su bi ma'rufin shine min ghairi birari babu shutarwa kai ka ka shutar da ita ita ma ka shutar da kai ta ba ka zaman aure yake manzo da sallama ce la darara wala dirara babu cuta ba cuta ba eh shine zaman aure zama ne wanda Allah ya riga ya hada mutane mutane ne masu hankali kowa da hankalinsa ba wai yara kanana aka hana su kasa tare ba a su riga kowa ya kawo hankalinsa kuma kowa yana da tunaninsa kuma kowa yana da abin da yake so a ransa sai Allah ya hada su ya ce su zauna tare to kaga kowa sai yayi hakuri to shine bi amfani ko na bi ma'rufin sai ku dawo da su mana bi atraji wannan ku dawo da su bi ma'rufin ku rike su babu cutarwa au fariqu hunna in kuma dama ka har ta gama iddanta sai ka ji kawai baka da bukatar dawo da ita shikenan ka fata ta je da aure wanda Allah ya kaddara mata za ta aura au fariqu hunna ku kore da su bi ma'rufin nan mare da kewar dawa ku ruku hunna ku basu ta dan ga iddatu hunna har iddatu su ta kare wala tudaru hunna bil muraja'ati yauwa kar kuma mutum in ya saki mace sai ya zama sai ya ki ta gaya mata maganganun da za su sa ta dole ta ta ji dole sai ta zauna da shi wannan kuma Allah ya hana yauwa akwai wannan mutum ya saki mace amma kuma sai duka nuna mata in dai ta tafi in ta rabu da shi ba za ta samu wani irin ba da sauran ire-iren waɗannan har hankali ta ya tashi hatta ka dole ta zai gara ko yaya ma yake mana ta hakura ta zauna to ka ga akwai shugaba wallahi ya hana wannan in za ka rike ta ka rike ta don Allah in ba za ka rike ta ba ka sallame ta wani kuma zai dauke ta fa bari ko na maro wa ashiru zawai adlin minkum idan za ku dawo da su din ku samu adilai guda biyu ku shaidar da su tunda auren farko ma ya an yi shaida to yanzu tun da mutane duk sun ji labarin wani ya saki matarsa dokar aji kuma ta haihu a gidansa a sha ya aka yi kuma ta haihu ba auren ta aka yi ba kaga sai ya ta musu wani zargi a'a to in zai dawo da ita sai ya samu mutum biyu ya ce to mata ta wacce da na saka din nan idda ta bata kare ba kuma na dawo da ita shi kenan kaga sun koma kan auren za a adlimin alal muraja'ati aw al-fira'i idan dawo da matar ma zaka iya zaka yi shaida idan kuma ka sallame ta to yanzu wance iddata ta kare na ajiye ta dakin ta iddata ta kare amma Allah bai sa mun sake daidaitawa ba saboda haka yanzu za ta koma ta je Allah ya bata ita ma rabonta ne ma Allah ya kawo min nawa shikenan kaga ya shaidar cewa yanzu ta bar wajensa al-muradat al-firaqi idza arata an an tudalliga in kana so kai saki wa shi zawai adlin ka shaidar da mabota adalci annaka turidu rijata kana so ka dawo da matarka wacce ka saka iddata bai kare ba awil firaka ko kuma yanzu ba za ka rabu da ita ta gama iddata yanzu ka sallame ta za ka koma ta je ta aure wanda wanda Allah ya kaddara mata za ta aure wa qimu shahadatan lillahi ku tsaye da shaidan nan don Allah lari mashuri alaihi au lahu kuma masu shaida duk wanda aka dauke shi shaida ba wai na aure ba ko kuma na saki ba a kowace shaida ta duniya idan aka kira ka shaida kuma ka san magana ka zo ka faɗe ta yadda take Allah ya ce kai shaida ko akan kanka ne yawa saboda haka karka duba dangantaka wani nawa ne kowa da ta ce zama aka ce uba kare wa ɗa shaida saboda ba mamaki da wuya ya faɗi ya yadda ya faɗi abin da ɗan ya yi shi ma ɗa ba ya yi wa uba shaida haka ma idan irin wayan zai ya tara mushi abuwa mai ƙarfi ba shi ka yadda da shaidar ba sai dai in mutum adalcinsa ya kai adalcin mutum ya kai kowa ya mashi zai faɗi shaida ta gaskiya sannan za a yadda da shaidar wa ƙi shahadata ku sai da shaida duk shaidar da za ku ɗauka ku kai gaba ku tsaye da shaidar nan lillahi don Allah lalin mashhudi alaihi ba wanda aka shaida a kansa ba mana wanda aka kai kara aulahu ko kuma wanda ya kai kara annikahu aqdun ugida bi mahrin wa waliyyi wa shuhudi annikahu aure ugida ana daura shi ne bi mahrin da sadaqi wa waliyyi da waliyyi ko shuhudi da shaidu dama a samu sadaqi a samu waliyyi a samu kuma shaida sadaki dole ne ko a ambace shi ko kuma amma za a iya yin aure ba a ambaci zaɓin ba amma kuma ba za a tare ba dole sai an gaya mata sadaki da za a fata ko kuma an bata sannan kuma waliyi shi dole ne ma'ana wanda zai ba da mace shine waliyi amma shi wanda zai kafa wa miji shi wakili ne mijin ma kansa zai iya zuwa karfa kamar yadda wani askari ya faɗa wani rajuli ta wani ɗarafai ne ya halatta kuma kai in ka zama kai ne duka ɓangare biyu kai za ka bada ita kuma kai za ka karɓa a fanka ya halatta misali yar babban kashe kuma babban yare su to sai kuma kai za ka aure ta shi ke nan ka zo dama kuma kai aka kai ne waliyin na ta kai za ka bada ita kuma kai ne za ka aure ka sai ka ba wa kanka ka karba samu waliyi da wakili zuya zuya halatta da shi ne ana aure da sadaki da waliyi da kuma shaidu dole a yi shaida in babu shaida ba za a gane wani da wani sun yi aure ba a shahadatu bin nikahi shaida na aure ma jihar bil qur'ani a shaida ta daurin aure ba rubuta ta cikin qur'ani a cikin aya ba zikiran nikahu wa lam yuzkar ishhadu an ambaci aure da yawa a cikin qur'ani amma ba kawo maganar shaida ba wala fi bin talaqi amma anan wajen zaki Allah ya ce wa ashidu haka na akwai shaida قال زي واحد من أهل منه وطلاق فرق من النكاح فشي سكن ai reshe ne daga auren auren shi ne tushe kaga tun da har reshe ma ya samu shaida a sai tushe kafin babu aure ne dama daga tushe ya taso har ya shiga cikin reshe kwaran ma nasa ala shuhudu bi talaqi yayin da ubangiji ya yi nasi akan ai shaida a cikin saki ta bayyana min zalika anan ya bayyana annal aqda yajibu aidan fi nishadu ai auren ma bai dole sai an yi shaida ga reshen sama an an masa shaida balle shi asali wa nikahu fi shari'ati muhammadiyyati aure a cikin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la budda min zawji dole a samu miji wanda zai aure wa mar'atin a samu mace kuma khaliyatin min ismati kar ta zama matar wani ba a daura aure a kan aure in dai an san tana da aure haramun ne wani ya neme ta ma balle ya zai sake daura mata aure yawa kuma in miji ta tafiya ya yi ma akwai ƙa'idar da shari'a ta bayar a bari sai ƙa'idar ta cika in ta cika za ta je hukuma sai ta ce mata to shikenan tunda dai mijin nan ba a gan shi ba ko ba ji labarinsa ba ba a san halin da yake ciki ba kuma shekarun da aka yanka sun kai shi kenan sai sai alkali ya sallame ta ya ce mata je ita samu miji ta yi aure to in ta je ta samu mijin ta yi aure sai mijin farko ya dawo ya yi tafiya shekara kamar shekara da shekaru ba gan shi ba kamar shekara hudu misali suke faɗa a cikin abin nan a cikin fiko ya yi shekara kamar hudu ko bai da haka baya ne ko ba san inda yake ba ta waje labarin da tun da ya tafi a kale shi ko mata za ta zauna ne ba ta miji har bana shikenan aka aka kashe auren a shirance wani ya aure ta sai mijin ya dawo to in mijin ya dawo yanzu zabi yana hannunta in ta zabi wannan miji sabo shikenan wace ya haƙura in ko ta ce mijinta na farko take so to na ko wannan ɗin sai ya sallame ta ta je ta yi idda sannan ta koma mai wancan ne labuda min zauji dole a samu miji a cikin aure ko ra'adin khaliyati min ismatin a samu mace wanda babu igiyar aure a kanta wa iddatin ba a daura wa mace a cikin idda eh mace in tana cikin idda ba a daura aure in an in an neme ta cikin idda haramun ne in an daura aure a cikin idda haramun ne in har ya neme ta cikin idda ya daura aure a cikin idda ya sa ta ita cikin idda to tsakanin sai ya haramta har abada ko su biyu kare suka rage ba za su sake aure ba ya zama a tabiru tahrimi haramcin na har abada ne to shine ya zama dai babu inda ka tare da ita to shi yasa dole ne mace in an bazawara ta in za a mata aure to duk kullum ake tambayan saki da kuma karewa ita wa aqdin sannan kuma dole a daura auren ba wai haka kawai mutum zai ce ya shirya da mace ya bata kaza ya bata kaza shi ta zama mata ta zo mu tafi ba a dole a haɗu a daura auren wa mahalin kuma a samu sadaki dole a faɗi sadaki ko a bada shi ko a faɗe shi wa shahidai ne ala al'alli a samu shaidu wanda zan ce da auren ko mutum biyu ne idan ta ma kan saka idan waɗannan abubuwa guda hudu suka haɗu ga miji ga mata ga sadaki ga ga sadaki ga kuma shaidu shike na suna dukkan aure yaro fa haza abdun shar'iyyu wannan shine daurin aure na shari'a shine wanda shari'a ta yarda da shi wa qimu shahadata lillahi ku tsaya da shaida saboda Allah zalikum yuwadu bihi man kana yu'minu billahi zalikum wadannan hukunce hukunce yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ana yi wa wa'azi wa wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama. In mutum ya yarda da Allah ya yarda da tashin kiyama to ya dinga jin hukunce hukuncin Allah ya tafi a kansu. Kar mutum musulmi ne ya yarda da Allah ya yarda da Qur'ani ya yarda da ranar tashin kiyama amma ya zama shi duk abin da yake yi ba ruwansa da abin da shari'a da Allah ya faɗa. Kar ta sai dinga sa kansa cikin harawa. Shine na wayar zuku mina na فقد ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه هو المنتفع به شي wanda ya imani kullum shi yake amfanuwa da abinda Allah yake faɗa in Allah ya faɗi ayi kaza ayi kaza ayi kaza mai imani ne yake dauka yake yi Allah ya ce a bar kaza a bar kaza a bar kaza mai imani ne yake yake ne saka ya bari ومن يتق الله duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah ko makarajan Allah zai masa mafita in da ka ji tsoron Allah to ka huta da komai eh man khafa Allah khafa wa kullu shay in ka ji tsoron Allah komai sai ya ji tsoron ka ba abin da zai taba ka amma in mutum bai ji tsoron Allah ba ko sai ya ji tsoron komai shine ake kisar wani bawan Allah zamanin da lokacin da wani suke fita suna yawo a jeji suna zuwa suna ibada da wannan waliyin yana zuwa jeji yana ibada sai yana hulɗa da dabbobi ne da menene duk da halittun Allah shi yana mu'amala da su shi ke da ya zo gari sai wani yaro wani saurayi ya kanci zai ce masa shi ma yana so ya bi shi ya je ya koya masa ibada shi ma yana so ya zama na Allah ya ce bismillah amma ba aikin namu da wahala ya ce shi ma zai kokarta ba mutane da suke yi ba shi ma zai yi sai ya bi shi suka rabe to da suka rabe to yana so ya tsora saurayin akan yadda yake ma'ana shi din yanzu Allah ne ya gaba duk wata halitta ba ita yake gani ba a Allah shi ne muradinsa halitta wata aba ce kawai da yake gani ya san Allah ne ya yi ta a aqidarsa ya yarda wannan halitta ta Allah ce amma ba ita ce a gaba shi ke yadda suka tafi suna tafiya sun bar gari sun je sun za su tsallaka kogi sai suka samu za su wuce sai suka samu wata yarinya ita kuma ta je ta yi wanka ta wanke kayanta ta kwanta tana wage-wage tana kwance da kaya sai sutura da ta daura ta rufe al'aurarta shi kenan sai wannan wannan mutumin sai ya zo ya cewa wannan yaron ka ga wata halittar Allah na ka ga abin mama zo ka gani shi kenan sai ya zo ya tsukuna yarinya ta dawa ga wakinta ba ta zama ba ta ma damu da su ba ya ka gani ya kaga halittar Allah nan ya kaga kaza kaga nan kaga nan yana nuna masa shikenan suka gama sai suka suka wuce sai ce gaskiya ne mara na gani na gani na gani sai suka tafi bayan sun zara ka kauke sun ƙara tafiya sai suka suka samu zaki yana kwance sai yanzu ya tsuguna ya ce kaga wata halitta kuma ba iri waccan ba wannan kuma daban ba iri waccan ba sai zo yadda ya shafa waccan sai zo yana shafa zaki ya shafa waccan yarinyar sun wuce sai zo yana shafa zaki kaga wannan jiki daban yake da waccan jiki lokaci sai ya wuce a ya ce fakar ya kake kai ba na Allah ba in dai kai na Allah ne da waccan da wannan daban-daban kuma in dai waccan bai cuce ka ba wannan ma ba zai cuce ba ya ce shi ba banda nan ya na zaki dai banda sai sai malami ya ce to tun da haka ne kai ba mutumin Allah ba ne ba zai tafi da kai ba sai ya sallame shi da ya kore shi ya tafi zai koma sai je har da kura sai kura ta biyo shi tana gudu yana gudu tana gudu yana gudu shikenan sai sai ya zo wajen malam akar bakallawa ka taimake ni ka ce menene tura ce za ta shanye ne ce ba ga aikin banza a duk wanda bai ji tsoron Allah ba sai Allah ya hada shi da abin banza ya ji tsoron ba sai kura ka tsaya ka ka tsaya sai ya tsaya kawai sai Allah ya kawo masa wannan imani sai ya tsaya shi mai ka sai ya tsawatar wa kura sai kura ta kwanta ka ce da sai shafa ta sai zai sai shafa kura shi kenan shi ma ya haye ya wuce wannan لأنه هو المنقذ به mai imani take amfanuwa da wa'azin Allah duk wanda ya tsoron Allah Allah zai masa mafita in kura fi dunya wal akhirati bakin ciki na duniya da lahira ba zai kace ba wa yarzuquhu Allah kuma zai arzuta mutum min haisu la yarzuqu ta inda bai zata ba dama shi arzikin Allah zai baka ba shawara zai maka ba a yadda ya kira maka kawai zai kawo maka ko baka san hanyar da Allah zai kafa zai maka arziki ba ya fito bi ba da hi ba yadda ba abu sai wanda ya shigo cikin zuciyarka da shi za ka samu ba a inna Allah tabaraka wa ta'ala ta kafara lil abdi an mutaka yukrihu min kulli karbin min karbi dunya wal akhirati Ubangi da baraka da ala ya damun cewa bawa mai tsoronsa. Allah ya ce zai fita shi bakin ciki na duniya da na lahira. Wayar zuku mina yasu la ta zuku kuma Allah zai arzuta mutum ta inda mutum baya tsammani. La ya kuru bi balihi abinda ma bai shiga cikin zuciya sa wata Allah ya masa. Kuma ya tawakkala ala lahi duk wanda ya dogara da Allah. Bi umuriya cikin dukkan lamuransa ya mai da komai din sana'a wajen Allah. Fa huwa hasbuhu Allah ya isa wa mutum. Kafihi Allah ya ishe shi. Inna Allah ce ubangiji baligu amrihi ko baligun amrahu to an karanta inna Allah ubangiji baligun ma idan da amrahu lamarin sa ne ko baligu amrihi lamarin sa idan ce ne muradihi yana idan da nufin sa ji Allah wanda ya Allah ubangiji ya sanya kadiran lokaci da kulli ce ga komai inda kaga Allah yake kawo zafi a lokacin zafi ya kawo sanyi a lokacin sanyi ya kawo ruwa a lokacin ruwa ya kawo hunturu a lokacin hunturu kaga Allah yake arzikin mutane in Allah ya rubuta maka za ka samu kaza to in baka yi zaure ba za ka ganci ko ka yi zaure ko ba zai zuba sai lokaci ya yi in lokaci ya yi sai ka ganci in ko lokaci bai yi ba duk kokarin ka ba za ka samu ba iya abin da ka rubuta ka dan lokacin shi kare za ka samu Allah ya sanya miƙatan ƙadiran shi ne miƙatan lokaci da kulli shi ga komai tara ka'in wacin jadin lokacin wadata da lokacin tsanani duka yana wajen Allah lokacin da Allah ya kaddara maka za ka samu sai ka samu lokacin da bai kaddara za a samu ba duk tsokarin mutum duk dabara sa ba zai samu wannan aya ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ ما امرك جعل له كل شيء قدرا in mutum yana so ya arziki to zai iya yin alwala alwala ɗaya ya zauna zama ɗaya ya karanta wannan ayar dubu ɗaya da mata ɗaya Allah da zai zama eh amma zama ɗaya ne in dai alwala ta kare to aiki ya wuce sai an zaɓi in kuma ka tashi kana cikin aikin baka gama ba wani abu ya taso ka tashi daga aiki shi ma ya ya wuce kawai shi dai ka yi alwalarka ka zauna zama ɗaya ka karanta adadin daga wa ya taƙi la ya zalla hu makarajan wa ya zuku min la ya tafi la ya tafi mai ya tawakkala la fa huwa hasbu inna Allah baligu ma saka jalla Allah da kulli shay'in qadara kafa dubu ɗaya da mata ɗaya in kai haka insha Allah ku ga zama والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر نعم.
واللائي لم يهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نعم.
وإن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن نعم نعم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا نعم.
يجي واللائي هو واللائي ما كرهت نعم wallahi waɗannan mata Na'am.
allawati waɗannan mata ya isa min almahini wanda suka yanki kauna daga sake yin haila Na'am.
sun riga sun girma yanzu sun daina yin al'ada نعم min da sai kuma cikin matan ku Na'am.
almar'atul mutajallati Na'am.
babbar mace mana mai mai mai shekaru da yawa نعم allati la tara alhaida wacce ta wuce ganin haila Na'am.
ba ta ganin haila نعم to wannan idan aka sake ta ita idan ta kuma idan kuka yi kwakwanto shakaktun fi ita ne inda kuna kwakwanto ya za ta yi idda ita kuma Na'am.
an ce idda za a yi jini uku da ita ba ta jini نعم to fa idda ta wannan idda ta salata ta shirin wata uku ne نعم in dai wata uku shi kan idda ta ta kare Na'am.
dama ita ba ta ganin jini wallahi haka nan ma wa'annan lamai hinna wanda ba su kai a hailan ba Na'am.
ba su fara yin al'ada ba su fara yin haila ba Na'am.
su ma dai wata uku ne نعم duk sun bari hinna saboda kankanta su نعم كذلك عدته نسمى عدته ثلاثة أشهر وتعوقد نعم وأولاة الأحمال ما أبوتا شكي نعم mace mai ciki za ka sake ta نعم ko kuma mijinta ya mutu نعم to ita fa idda ta zina ta kai ciki نعم ajaluhunna ajalin su na idda نعم.
an ya kana hamla hunna su haifa cikin nasu نعم idan mace ta haihu bai sai aka sake ta نعم da da ciki نعم ana sakinta a rannan kowace gari kawai sai ta haihu نعم shike nan idan ta ya kare a lokacin mace tana zafa da ta in wani yake yana son sai su daura aure نعم haka ma idan mace mijinta ya mutu ya batta za ta za ta shiga ta kaba kawai shike nan dama tana da tsohon ciki نعم to mijin yana mutuwa da dare da safe ta haihu kafin ma a kai shi ta haihu shike nan ta fita ta kaba ta kare نعم shike nan a lokacin wani ya zo sai wa mijin wanka نعم sai ya ganta sai sha wannan ba ka shi ai ita ce matar mamacin Na'am.
amma fa ta haihu da su نعم sai shi ya to shi ke bari a daidaita نعم sai aka daidaita sai aka daura aure shi ke nan ya zama matar wani to duk wannan ya halatta Na'am.
eh mace mai ciki dai نعم sauƙe mana haifan cikinta shine iddanta Na'am.
inda ta haifi cikinta to iddanta ya kare نعم in kuma ciki kamar da kuka ce kwantacce ne na kuwa sai ya yi wannan shekaru sai an tabbatar lokacin da aka tabbatar babu ciki نعم da lokacin da ba a gwaje-gwaje ba a aunawa Na.
shikenan sai a ta jira a ta jira har duk lokacin da za a haifi yaro ya wuce abin da zaki ba da shekaru imam maliki sai da ya shekara uku a cikin cikin kwasa da na kaife yana ciki shekara sa uku da na kaife to kaga ce za a iya shekara uku ba a haihu ba kuma akwai ciki to shi yasa suka ce to a kai shekara hudu har ma wasu malamai suka ce za a kai shekara biyar ma ayyana na hamda wannan لا يبنى قول ابن أيضا هو المرأة الحامل إذا نفذت إن قرأت إدتها ما شمشكي إن ديتي بيكي معنى إن تهيكو إن تهي أقارب وقل إدتي وهو من إدة هكذا هكذا إن كانت إدة طلاق وهي هرة ترى الحيض فثلاثة قروء إذا ما شيء wato tana ganin jini kuma sakinta aka yi za ta jini uku ne idan ya ce ba baiwa ba ce ta hidu wata da haru ta yi haila ta yi tsarki ta hidu wata da haru ta hidu wata da haru sau uku shi ke na idan ta ya kare salatan maratin sau uku hazi yi salatan kuru'i shi ne tsarki uku ne wai kanar ya isa ta yi kuma ta yake kaura ta san ba za ta ba ta yin haila saboda ta girma la ta kan haila ba ta ganin haila ba ta tsara ta kasuri wata uku ne wayan kana sagiratan idan karama ce lan ta haila ba ta fara ganin haila ba kuma an sake ta ita ma dai kazalika tsara ta kasuri wata uku ne shi ne inda ta wayan kana da hula in tana da shiki an ta da hamlaha ta haifi shikinta wayan kana murdiyatan wala tara haila ma damar tullu fa ina tuwa sanat sanatun baida salatu ashurin hatta tana haƙaƙa bai adamin hamri ko salatu ashurin ba da zalika idan tana da shiki ko tana da in tana shayarwa kai tana shayarwa wata in tana shayarwa ba ta yin haira ba ta yin haira to tana shayarwa to kuma sai aka sake ta ba ta ƙara ganin jinin ba za ta zauna ta yi wata tara ai wata tara dama shi ne ka da ciki ko in dai da shi ai za a gan shi to bayan wata tara aka gaba komai ta ƙara wata uku na idda shi kina wata sha shekara za ta yi shi ne idda a wani ya taƙi lawa da ya tsoron Allah da ya lahu Allah zai sanya masa yusra sauki min amrihi min amrihi daga lamarinsa fi dunya wal akhirati duniya da lahira zai samu sauki Allah ya mana sauki amin ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله وأن أبن الله كفرانا كبدا إدى المذكور في الإدة أمر الله حكم الله حكمه وأن شيء حكم الله أنزله إليكم wanda Allah ya saukar muku ku dinga amfani da shi wa man yattaqillaha wa yaji tsoron Allah da yana mabata tsoron Allah nan yuka furana sayyi'atihi Allah zai kankare masa miyagun ayyukansa wa yuzillahu ajran Allah zai girmama ladan da zai bashi shi Allah in kai masa to ba wai in kai masa laifi to idan har ka ka tuba to yana da akwai riba in ka tuba zai yafe maka laifin da kai bayan yafe ba zai barka haka ba sai ya canja laifin ya bai da shi mai kyau saboda ƙara maka kyawun to shi haka Allah yake
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu muna so a ƙara tunatar da mu daga haƙƙin makwabci a kan makwabcinsa.
Haƙƙin makwabtaka manzara sallallahu ya ce la zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu saywa rizqu. Duk lokacin da jibrilu ya zo annabi ce sai yana iya maimaita min makwabcin ka ba ka kula da shi ka kula da makwatanka. Yace sai da nasa shi ma jibrilu zai ce nan gaba makwata ne za su gaji makwatanka. saboda haka makwabta suna da haƙƙi mai girma saboda shi makwabcinka ko ba komai in kana da ɗan uwa ma in ba tare kuke ba to makotan nan fa su ne yan uwanka duk abin da ya same ka kafin wani ya zo su za su fara zuwa duk abin da ka samu kafin wani ya ji su za su fara ji saboda haka kuma su da su kake sallah da su kake zama to ana son mutum ya zauna da mutane lafiya har makotansa su yi masa shaida shi din nan mutumin kirki ne ya zauna da su lafiya idan mutum ya mutu makotansa suka yi masa shaida kai wani mutumin kirki ne kullum in ka kawo masa magana zai san yadda zai yi ma'ana da yana sauraron ka kuma ya zauna da kowa lafiya shi ke nan ya samu shaida mai kyau ko yaya tsakaninsa da Allah yake sai Allah ya ce mala'iku waɗancan laifuka da da suka rubuta masa a kan kare makotansa sun masa shaida ta kiri saboda haka ya tafi aljanna in ko mutum bai zauna da makotansa lafiya ba bai zauna da mutane lafiya ba sai in ya mutu suna kuka da shi duk kirkin sa duk alheri sa ba zai shiga aljanna kuma zai masa lama ya saboda ka kula da haƙƙin makauta a kula da makauta su ne rayuwar mutum ya Allah ya haka ya ga dama ya yi mutum ya sake haɗa shi da waɗannan makauta da kuma dama dole duk waɗanda suke zaune tare dole sai an haɗa da haƙuri ba wai makocinka ba hatta iyalanka ko kuma iyayenka in mutum ba shi da haƙuri ya zaune da su lafiya duk da ka gafara da shi lafiya hakuri ake ake yi za ka hakura wani abu bai maka ba sai ka hakura to sai a zauna lafiya saboda ka kan wani yana da girma
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu muna so a yi mana ƙarin bayani akan wannan hadisi kamar yadda mai takardar ya rubuto ya ce liƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam addinu an nasihatu lillahi wa lirasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim
eh manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addini nasiha ne sai suka ce nasiha ga waye safai suka tambaya annabi ce nasiha ne tsakaninka da Allah shine lillahi tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninka da jagorori na musulunci tsakaninka da sauran jama'a tsakaninka da Allah nasiha da za ka yi ba wai Allah za ka yi wa nasiha ba ba Allah ya yi maka nasiha ka bi ne in ka shirya duk abin da Allah ya kwarce ka kana yi abin da Allah ya haɗe ka ka hannu to ka samu nasiha tsakaninka da Allah tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce duk abin da annabi ya kawo a karba duk abin da ya hana mu hannu kuma a ta kuma rasu ku fanka buru kuma na ha kuma nu fanka duk abin da annabi ya kawo mana mu ku rike duk abin da ya hana mu hannu to annabi kuma in ka rike abin da ya kawo daga Allah abin da ya fara da abin da ya aikata da abin da aka aikata da wasa ka rike wannan kai da shi to kai nasiha da ake bukata jagorori kuma ko jagora in na musulunci ne yana da irin nasa ma'ana yana umarni zuwa ga aikata alheri to iya umarni a bishi idan jagora ba na gari ba ne to ba ruwanka kai kai masa irin naka biyayya haƙƙin kuma annabi ya ce idan Allah ya tsora muku jagorori marasa adalci ku kuma kuna karkashin su yace to idan abin turai ku yi musu biyayya kar ku tayar musu da kushe sai ku musu tawaye saboda tawaye a musulunci haramun ne tawaye ne ya fara kawo duk kashe-kashen da aka yi a zaman nuka na baya na bayan sahabbai din nan to kar ku musu tawaye ku yi musu biyayya irin iya irin iya biyayya ka iko ku nema wajen Allah yiwa mana idan suka ƙi su yi muku adalci ku ta gaya wa Allah ya sauke ba shi ya daura su ya sauke za ku huta ya daura ku wasu adalai ba shi kenan ba a kujera shi dama wanda yake kanta kawai yana da wannan matsayin ne wanda ya sauka ba shi ba
na ya tambaya mu ta yawa sai na sauran jama'a kuma a ammati dukkan kowa da kowa ka zauna da shi lafiya shine kuma kayi masa nasiha
na sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu idan miji ya ce ya dawo da matarsa wacce ya saka saki ɗaya ne ko biyu sai matar ta ƙi wannan kome ko kuma iyayenta suka ƙi maganar wannan kome har ta yi wani aure to ya matsayin wannan auren da ta yi da kuma komen da shi mijin da mijinta na farko yi ai ba hannun ta kome yake ba hannun miji ne in miji ya ce ya dawo da ita magana ta kare babu magana kowa babu magana kowa babu magana ta hannun miji ne in miji ya ce na dawo da ke auren su ya dawo in ta je ta yi wani aure ta daura aure akan aure Allah zai kama ta da ta yi aure akan aure ta ga aure na biyu zina take yi sannan iyayen da kuma da suka taimaka mata kai wannan auren su sani za su je su haɗu da Allah Allah ya kiyaye Amin, amin. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka. Akwai wanda ya aiko ya ce yana so ya ce wa taimaka masa da addu'a ban san me na yi ba babanmu baya so na na yi na yi amma har yanzu abin bai sauya ba.
ai ai uba baya kai mutum shi ne ya binciki kansa ya binciki mai yake wa uban ai ba yadda za a mutum ya haife ka ya ƙi ka ai ba a haihuwa a ƙi ubansa yana son sa shi ne ya duba a cikin haka yadda yake wa uban akwai halin da uban bai zartu da shi ba sai ya canja wannan hali ya canja shi shi kenan dama shi so na iyaye za ka tallafa wa son kuma ka sayi son ai sayan sa ake yi eh a ce mutum uku na ko so kashi uku ne eh akwai son da ko yaya kake kawai mutum yana son ka shi ne ita ce uwa ko yaya dan da yake ba wanda mutumin kirki ne mutumin banza ne tana da uwa da yar uwa mace da kawo dan uwan ita uwar waye da mutum uku su suna son mutum ko ya yake akwai kuma wanda duk abin da kai masa sai dai ka annaba su ko bangaren iyaye maza su kuma kawai duk abin da za ka yi da an ce da dan uba da babba da kuma yadiko duk yanda ka yi sai dai ka annaba akwai so kuma da ake sayan sa son uba za ka saya son son ɗa shi uban ma yana so zai sayi son ɗansa ma'ana in kana kyautata wa ubanka zai sauka in shi ma uban yana kyautata wa ɗansa zai sauki don shi ko son sayan sa ake yi yawa da kuma so irin na abokataka da sauransu
Na, akwai wanda kuma ya aiko ya ce yana so a taimaka musu da addu'a dan uwansu ya fita har yanzu babu labarinsa. Sannan a gaba shi ma akwai wanda ya aiko shi kuma ya ce su ma yaran su ne suka fita har yau ba labarin su.
Allah dawo da su. Amin. Dole ya kara da da lafiya. Amin. Lafiya ya nan. Lafiya ba kun ba wani.
Amin.
Lafiya da zaman lafiya.
Amin.
Sauka wannan nauyi Allah ya saka masa alheri.
Amin.
Lafiya ba kun da ba har gaba daya.
Amin.
Allah ya saka shi da lafiya yake da a cikin wannan wata.
Amin.
Mata da lafiya ta.
Amin.
Ba mu zaman lafiya.
Amin.
Amin.
Amin.